اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الظهر وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب حرمك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتني فانزده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله قواعدي shafi na talatin da na shafi na talatin da shida a namu wa'amma fara'idul wuhud wa'amma sunanuhu amma kaga sunonin alwala ka samaniyatun guda takwas ne na farko gasulun ya daini wanke hannaye guda biyu yana nufin ilal ko aini zuwa wuyan hannu sunna ne walmadmadatu da kurkurar baki wal istinshaqu da shaƙa ruwa wal istinsaru da facewa wa masul uzunaini da shafar kunnuwa guda biyu wa tajdidul ma'i lahuma da sabunta ruwa ga kunnuwa ka sake taɓa ruwa domin shafar kunnuwa bayan shafar kai sunna ne wa raddul yadaini da juyo da hannaye guda biyu fi masu ra'adi a cikin shafar kai bayan ka shafar farko daga goshi zuwa ƙeya wannan farilla ne ka juyo da hannayen zuwa goshi shi kuma sunna ne wa tartibu da jeranta shafa ai tartibul masi a wa tartibu ba jeranta farillai kai tartibul fara'idi ka fara wanke fuska an ka zo farillai kamar da Allah ya faɗa fagsulu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين yadda Allah ya kawo su a jeren nan kai ma an ka tashi alwala ka jeren to farillan nan ka fara wanke fuska sannan hannun dama sannan hannun hagu sannan shafar kai da kunne sannan wanke kafar dama sannan wanke kafar hagu jeren ta farillai shi ma sunna ne to alhamdulillah sai ne aka gari shafi na nawa aka gari shafi na saba'in da hudu ko da uku an juya kenan shafi na saba'in da hudu wa man sallama shakan fi kamali salatihi duk wanda ya yi sallama shakan yana kokonto fi kamali salati a cikin cikar sallarsa baɗalar salatuhu sallarsa ta ɓaci yana shakku akan sallar na raka uku ne ko hudu inda raka uku ce ko raka biyu yayi ko uku inda raka uku ce ko raka ɗaya yayi ko biyu inda raka biyu ce to sallarsa ta ɓaci ina fata an gane ko kuma shakkun da yake ba a adadin raka'o'i bane raka'o'in sun cika amma yana shakka a cikin sallar nan akwai ta sujjada da ya bari guda ɗaya ina fata an gane inda sallah ba ta cika sai kowace raka'a ta cika da sujjadunta to in baya kokwantan adadin raka'o'i amma yana kokwantan wata sujjada da ya bari ko wani ruku'u na wata raka'a ko kuma karatun fatiha a wata raka'a yana shakku yayi ko bai yi ba kuma yayi sallama a haka to badalar salatu sallata ta ɓace shi ka gane yayi ya gaya maka a baya dama wa shakku fin nukusani ka ta haƙuƙi shakku cikin lagi ko tawaya kamar ka haƙiƙance da wannan tawayar ko wannan lagin kana shakku raka biyu ne ka yi ta biyun ka yi ta ko baka yi ba to ka ɗauka baka yi ta ba sai ka kawo ta kana cikin raka'a ta hudu sai kace kokonta wannan raka'a ta uku ce ko ta hudu to ka dauka raka'a ukun kai ta hudun da kake kokonto ka kawo ta kaman baka yi ta ba in so sai kai sujjada ba a ji to duk wanda ya sallama a cikin wannan kokonto badalar salatu sallata ta ɓaci wasahu fi salatul qada'i rafkanuwa cikin sallar ramako ka sawi fi salatul ada'i kamar rafkanuwa da cikin sallar lokaci duk abin da ya faru a cikin sallar lokaci na ƙabli da ba'adi idan irin wannan ya faru a sallar ƙara'i shi ma ƙabli ko ba'adin nan za a yi wasahu fi nafilati haka nan rafkanuwa cikin sallar nafila ka sahu fil farilati kamar rafkanuwa da cikin sallar farilla illa fi sitti masaila sai dai a cikin wasu mas'aloli guda shida su ne suke bambanta rafkanuwar farilla da nafila amma an ba abubuwan nan guda shida ba duk abin da ya faru a farilla na rafkanuwa da yake jawo kabul ko ba'adi ko rafkanuwar da yake ɓata sallah to irinsa in ya faru a sallar nafila shi ma ya jawo kabul ko ba'adin nan ko kuma ya ɓata sallar na in yana ɓata sallar. Illa fi sitti masa'il sai dai cikin mas'aloli guda shida. Su ne suke bambanta rafkanuwar farilla da nafila. Na farko shi ne alfatiha da fatiha. Ana samun bambancin hukuncin rafkanuwa a farilla da nafila in fatiha ce aka manta. Ko fatiha aka ƙara da mantuwa. To akwai bambancin hukunci tsakanin farilla da nafila. Wa suratu da karatun sura. rafkanuwa na yin sura manta sura a farilla yana da bambanci a cikin manta sura a sallar nafila wasir da asirta karatu shine na uku wal jahar da bayyana karatu shine na hudu akwai bambanci idan ka asirta inda ake bayyanawa ko ka bayyana inda ake asirtawa a nafila to ba wata sujadar da za ka yi sabanin farilla za ka yi kabli ko ba'adi wa ziyadatu raka'atin da ƙarin raka'a idan a tura ne a ina farilla ne ka ƙara raka'a ko to hukuncin yana bambanta a sallar nafila wa nisyani babil arkan na shida shine da mantuwar wani bangaren rukunai in ƙara in lokaci yayi tsawo kamar ka manta ruku'u a sallar nafila ko ka manta sujjada a sallar nafila ko ka manta fatiha a wata raka'a ta sallar nafila baka tuna ba sai da kai sallama kuma lokaci yayi tsawo to sallar ka ta inganta ba za ka rama ba sabanin a farilla za ka rama ta har abada alhamdulillah za mu shiga ciki ya gaya maka bambanci guda shida sai min da shimawi ya zo to izziya shafi ɗari biyu da sha nawa shafi ɗari biyu da goma sha hudu. Wala ya juzu an yi tazawajar rajul imra'atan baya halatta mutum ya auri mace, biyu hillaha domin ya halatta ta liman ɗallaka ha salasan ga wanda ya sake ta sake uku. Shi ne hausa ke cewa auren kisan wuta, to haramun ne baya halatta. Ya saki matarsa sake uku a shari'ar musulunci ba zai sake aulanta ba hatta tanki hazo wajen gairahu har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba in wannan auren ya mutu ta yi idda sannan ya halatta ya sake aurenta to sai kuma wani ya zo ya ce ba zai aure ta da niyyar in ya take ta sai ya take ta domin ya halatta wa mijin baya da ya mata take uku to wannan haramun ne kuma malu ya ce wala yuhillu ha zalika zalika wannan auren nasa da yayi na kisan wuta da niyyar halatta wa wanda ya sake uku wala yuhilluha baya halatta ta ga wanda ya mata sake uku in kai ka aikata haramun kuma sannan hakan da kai bai halatta ta ba kuma in shi ma da izininsa shi tsohon mijin suka haɗa baki za ka aure ta domin ka halatta masa to da kai da shi duka kuna cikin tsinuwar Allah da manzansa domin maza Allah ya ce la'anallahu al-muhallila wal muhallila lahu la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu Allah ya tsine wa mai halatta wa wani matar da ya mata sake uku wal muhallala lahu da wanda aka halatta masa din in dai da saninsa da yardarsa aka yi wa yuftaku ana warware wannan aure qablal bina'i kafin kwana aure in aka gano auren kisan wuta ne kar a bata ka tare a warware shi wa ba'dahu da kuma bayan bina'i bayan kwanan aure aka gano cewa da niyyar kisan wuta aka yi shi ma a warware wa in fusika ba'dahu in an warware auren nan bayan mijin yayi kwana aure da ita fal hal musamma za a bata abin da aka ambata na sadaki tunda an take ta amma auren batacce ne za in an take ta ta ci sadaki amma kuma auren za a warware shi batacce ne ba halatacce ba ne wa man dallaq imra'atahu salasan duk mutumin da ya saki matarsa har sau uku lam tahilla lahu ba za ta ƙara halatta gare shi ba bi milkin da mallakar damaci ma in bai wani ce ba zai sayo ta yi sadaka da ita ba kaga hanyoyin ai daban ne wancan aure ne kuma ya ƙara ya mata take uku wannan kuma bauta ne mallakar damaci ne to ko taniyar wannan in ya saye ta ba ba zai take ta ba haramun inda ta haramta gare shi ta bangaren aure wala nikahin ba za ta halatta gare shi ta bangaren aure ba hatta tanki haga wajen gairahu har sai ta auri miji gairahu wanda ba shi ba sannan in wannan auren ya mutu ta gama idda sai ya sake auro ta alhamdulillah sai me misala shafi shafi na nawa shafi na goma sha takwas ya za mu tashi na'am to shafi na goma sha takwas wato ba'ul mawazin a ranar tashin alkiyama wato ba'ul mawazinu ana ajiye ma'auni shine mizani almawazinu jam'i ne na almizan kamar da alqur'ani yake wa nadul mawazin alqisqa yawmil qiyamati wala tuzlamu nafsun shay'a Allah yake wa nadul mawazin muna ajiye ma'auni an kira shi da jam'i saboda haka malamai ma sun yi sabani aka ce mizanin nan ko abun awun na sikelin nan guda ɗaya ne an kira shi ne da mawazinu saboda girmansa wasu kuma suka ce a'a daban kowa da nasa to duk ba abin da zai gagari Allah ina fata an gane wasu sun ce guda ɗaya ne girmansa ne yasa aka kira shi da ismul jami wasu kuma suka ce a'a ba guda ɗaya bane kowa da nasa wanda za a masa abin na hisabi da shi to amma wani guri ya ce wal araba wa ba'aha wa wada al mizana sai ya kawo shi da mufradi al mizan nan kuma wa nadau al mawazin al qisda to ala ayi halin dai mal yace wa tudau al mawazin za a ajiye ma'auni liwazni a amalin ibad domin auna ayyukan bayi za a auna ayyukan bayi mai kyau da mara kyau man saƙulatu mawazinuhu duk wanda ma'auninsa na lada na kyawawan ayyuka saƙulat ta nauyaya da aikin lada to fa ulaika waɗannan humul muflihuna su ne masu samun rabo a ranar lahira duk mizani dai mun sani ko na duniya ne yana da tafi biyu ne na dama da na hagu to shi ma na lahira yana da tafi guda biyu na dama ana zuba lada takaddun ayyuka na lada na hagu ana zuba takardun ayyuka na zunubi to duk wanda ayyukansa na lada ya yi nauyi ya rinjayi na zunubi to fa ulai fa humul muflihun wa yu'tawna sahaifahum za a ba su takaddun su bi a'malihim da ayyukansa a rubuce a jiki ka gane ai a ranar tashin alkiyama ba za a ba su takaddun ba sai an zo an auna idan aka auna kowa sai a tattara takaddunsa a danka masa a hannu to a wannan lokacin faman utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafin ayyukansa da hannunsa na dama to fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a masa lissafi lissafi wanda yake yasira mai sauki za a dinga masa rangwame ana tsallake zunuban ana wucewa wa man utiya kitabahu duk wanda aka bashi littafinsa na ayyuka wara a zahari ta bayan bayansa ta baya za a burma hannunsa na hagu a cikinsa a fitar da shi ta baya saboda wata aya ta ce a gaban utiyar kitabahu bishimali ko fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya to ya nuna maka da hannun hagu ne wannan ayar kuma ta nuna maka ta baya za a bashi to duka ma'anar da yake hannun hagun ne amma sai an burma ta cikinsa ya fita ta baya wara a zahari malamai suka ce in aka miƙo masa littafin shi ɗan wuta zai miƙa hannun dama ne yadda ya ga an ba muminai sai mala'iku su kama hannun daman su ɗaure wuyansa da shi sai su kama hannunsa na hagu su burma a cikinsa in ya fito ta baya sai a danka masa littafin shine wara a zahari to duk wanda aka ba shi littafinsa ta bayan bayansa a hannun hagu fa ulaika yaslauna sa'ira waɗannan za su shiga wutar sa'ira wa annas sirada haqiqa siradi haƙƙun gaskiya ne wajibi ne musulmi ya yarda da shi yana cikin fi ma ta ataqiduhul afida abinda zuciya take kudurewa take yadda da shi dole ka yadda akwai siradi ko da baka taba ganin sa ba haƙƙun gaskiya ne ya juzuhul ibadu al ibadu bayi ya juzuhu suna ƙetare shi ya kadiri a amalihim da gwargwadon ayyukansu idan aikin kalalada yana da yawa zunubin ɗan kaɗan wani zai tsallake siradi kamar walƙiya a guje wani kamar ƙiftawar ido wani zai tsallaka kamar iska kamar gudun iska wani zai tsallaka kamar ƙarfan mutum mai gudu wani zai tsallaka da sauri wani zai tsallaka da tafiya a hankali wani zai tsallaka da jan ƙafa wani yana tangal-tangal wani da rarrafe wani da jan gindi da kadari a amalin da gwargwadon ayyukan akwai wanda dama akwai ƙugiyoyi masu tafiya da jan ƙafa da rarrafe da jan gindi ƙugiyoyi suna wartar namansu suna yakuni suna haka dai domin hadisi maza Allah idatacce ya ce fanajin ko fanajin makadushin akwai wanda zai tsira zai tsallaka amma sai an yayyage shi an kakkarce shi da ƙugiyoyi amma dai ya tsallaka da kyar na sha ya fi da kyar aka kamu akwai wanda kuma yana taka ƙafa siraɗin zai raba shi biyu dama ya ce a hajji mina saifi a daƙo mina sha'ari wa a hajji mina saifi siraɗi ya fi gashi siriranta kuma ya fi takobi kaifi saboda haka in mutum ya zo da nauyi da yawa na zunubi yana takawa kawai zai raba shi ya fada wutar jahannam to saboda haka malam ke ce maka fana juna masu tsallaka siraɗin nan akwai waɗanda za su samu tsira mutafawituna suna tserereniya fi sur'atin najati alai cikin gaggawan tsallakawa alaihi akan siraɗin nan min nari jahannama kuma ta kan wutar jahannama ne dama ana tsora shi ne akan doron jahannama alamatin jahannama shi yasa Allah ya ce wa in minkum illa wariduha qala ala rabbika hatman maqdiyan ba wani daga cikin ku sai ya biyo ta jahannama bi ma'ana sai ya bi ta kan jahannama sai ya taka siradi ya tsallaka sannan ya je aljanna wa qaumu amma wasu mutane au baqatuhum fiha a'maluhum a amalum ayyukansu au baqatum ta aukar da zuciya cikin jahannam miyagun ayyukansu ya hana su tsallaka siradi daga sun taka shi siradin nan zai raba su gida biyu wani kuma sai ya je tsakiya yana tangal-tangal sai ya goce ya fada cikin jahannama wani kwa daga ya dora kafa saboda nauyin zunubin take kawai zai fada wal imanu bi haudi rasulillahi wajibi ne musulmi ya yi imani da tafkin nan na manzan Allah ya yadda cewa manzan Allah yana da wani tafki na alkautara a ran tashin alkiyama da tariduhu ummatuhu ummatuhu al'ummar manzan Allah su kadai tariduhu tana tuzgo wannan tafkin tana gangaro masa kamar kuwara da ne ya ridu al'ummar manzan Allah za ta gangaro wajen wannan tafkin yana jiran al'ummarsa duk wanda ya zo zai ɗiba da hannunsa mai albarka da kofi na alkautara ya ɗebi ruwan ya bashi ya sha sannan ya wuce aljanna iya al'ummar manzo Allah su aka arzuta da wannan ruwa na alkautara banda sauran al'ummai dama tafkin na manzo Allah ne saboda haka shi kuma duk inda yake yana tare da al'ummarsa zai shayar da al'ummarsa wannan tafki tariduhu ummatuhu al'ummarsa tana cizgo masa la ya zama man shariban minhu duk wanda ya sha daga wannan ruwan ba zai ƙara yin kishi ba har abada kishi ruwan nan tafi na alkiyama daga mutum ya sha zai ji gaba ɗaya ya dawo cikin hayyacinsa kafin ma ya je ya shiga aljanna kuma a nan ne ake cire duk wani gilli da hikidi da jin haushin wani a cikin zuciya daga an sha ruwa alkawsara duk zai wanke ka gane yayi da Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min jillin to tun kafin a shiga aljanna ne daga an sha ruwa alkausara duk zai wanke wannan gilli da hikidi da yake cikin zuciya wa yuzadu anhu man baddala wa gayyara wa yuzadu ana korewa man man baddala wanda ya baddala addininsa wa gayyara ya jirkita addini anhu gaban wannan tabkin wasu za su tunkalo tabkin mala'iku za su tsare su. Manzo Allah ta waɗannan fanawa ne mutane na ne, wasu ma ya yi zamani da su ashe munafukai ne. Sai a ce, ai, baka san abin da suka aikata ba bayan ka bayan ka bar duniya. Sun canja addini sun baddala ba yanda ka zo da shi suka yi ba. To, manzo Allah ya ce, fasuhukan suhukan, to Allah ya mana nesa da su. Sai a biyar da su a mai da su wutar jahannama Allah ya tsare mu. الحمد لله وأن الإيمان قول باللسان وإكلاس بالقلب وعمل بالجوارح يا دي ما يمتزن babu ka gane yayi sai ne hajiyatul adawi bar dai a karɓo musu abin Ayo shinkafa, da wake, amma ka kai musu gida kawai sai su bani abu, ka da da da mutum. Ina ne hashiya? Shafi na nawa? ɗari da hamsin to ina za mu tashi shafi ɗari biyu da hamsin da hudu hashiyatul adawi walamma kana al-maqsudul a'zamu min al-azani yayin da abin nufi mafi girma daga kiran sallah fa'ida mafi girma ta kiran sallah kana ya kasance al-i'lamu bi dukulul waqti sanarwa da shigar lokacin sallah shine al-maqsudul a'zam min al-azan babbar manufa ta dalilin da yasa aka shar'anta kiran sallah domin sanarwa da shigar lokacin sallah to yayin da wannan ya kasance shine al-maqsudul a'zam nabaha sai mai risala ya fadakar ala annahu la yajuzu qawluhu abu cewa kiran sallah baya halatta qablahu ay qabla dukulil waqti kafin shigar lokaci inda dama dalilinsa makasudinsa a sanar da musulmi cewa lokacin sallah ya yi to sai ya zama baya halatta a kira sallah qablahu kafin shigar lokacin sallah faƙala sai mai risala yake maka wala yu'azzanu ba a yin kiran sallah ai la yajuzu an yu'azzana baya halatta a yi kiran sallah bi salatin ga wata sallah من الصلوات الخمس daga sallolin nan guda biyar a zahar la'asar magriba isha asuba hatta jumu'a har sallar juma'a ka gane ai baya halatta qabla waqti ya kafin lokacin in ka ce hatta sai ka ce aljumu'a wala ka ce juma'a ta ba wannan fi'ili ne take masa fata hatta yarji'a ilaina musa hatta tana shiga sura tana shiga fi'ili in ta shiga fi'ili mudari'i sai ta masa fata hatta yarji'a hatta yanala hatta ya tuba amma in ta shiga suna sai ta masa kisra kaman hatta madla'il fajr salamun hiya hatta madla'i saboda al-madla'u din asalin sa suna ne to sai ka ce hatta juma'a sai har juma'a ba baya halatta a mata kiran sallah qabla waqtiha kafin lokacinta illa suba sai asuba kila da yake magana anan kila na yi kudu ba ba kilan farko da aka fare shi daga baya ba ina fata an gadi ai abin nufi salata subu shine illa subha sai sallar asuba ita kadai fa innahu ka sani cewa shi lamari yanda yake la ba'asa babu laifi ai bi ma'ana yustahabu ana so an yu'azzana laha ayi kiran sallah gare ta fi sudusul akiri a cikin ɗaya bisa shidan dare al'akiri na ƙarshe, wa huwa sa'ata ni shi ne awa biyu da ya rage min akirin lalle a ƙarshen dare, awa biyu kafin hudowar alfijir. Ta gane ai, kamar daga ƙarfe uku kenan yanzu. Tun da daga ƙarfe uku awa biyu ya rage hudu biyar alfijir ya hudu. Ko? Shi ne a sudusul akiri minan laili. in ka ɗauki dare yana da awa goma sha biyu idan ka raba shi shida zai zama awa bibbi kenan to tun da an ce sudusi ɗaya bisa shida na awoyi goma sha biyu zai zama awa biyu kenan kafin hudowa alfijir min akirin lalle na ƙarshen dare qabla dulu alfajir kafin hudowa alfijir ana so a mata kiran farko ita sallar asuba saboda lokaci ne na gafala da rafkana wani yana munshari a wannan lokacin wani ma janaba ce da shi sai ya ji kiran sallar zai tashi yayi shirin wanka domin ya samu sallar asuba kuma yu'azzanu laha saniyan sannan a sake kiran sallah ga asuban nan kiran sallah saniyan na biyu inda dukulul waqti daidai shigar lokaci wa ma zakarahu abinda mai risala ya ambace shi anan huwa al-mashhur shine kauli mashhuri cewa kiran sallah biyu ake mata na farko ya halatta a yi kafin shigan lokaci na biyu ya halatta a yi bayan lokaci ya shiga wa ƙala ibn habibi amma ibn habibi a wani ƙauli nasa wanda bai shahara ba yace yu'azzanu laha za a yi mata kiran sallah nisfan layli rabin dare sha biyun dare ba maganar sa'a tani min akirin layli ba ka gane eh akwai aina da hujja akwai masu ibadar dare wanda su sun saba sha biyu suke tashi daga sha biyu ta yi su alfijir ɗinsu ya hudu za su tashi su kama ibadu yace ya halatta a fara mata kira tun sha biyun dare saboda masu ijtihadi da tahajjudi su samu su tashi su fara ibadunsu kafin hudawa alfijir wa qala abu hanifa shi ko abu hanifa a mazhabarsa yace la yu'zana laha la yu'azzana laha ba a kiran sallah gare ta ma kabla wakati kafin lokacin ta na hudawan alfijir shi a mazhabarsa ka sa irin salawatu kamar sauran sallolin azhar da asar magariba isha sai lokacin ta yayi a kira mata sallah ita ma sallar asuba ija abu hanifa ita ma haka ne yace ka sa irin salawati lana kamar sauran salloli a gare mu to wannan fa ba lana ba ne limani ka sa irin salawati kamar sauran salloli hujjar salimati sahihi wannan nunin din ta koma mimun limati sahihi hujjar abu hanifa ba da kayi wannan maganar ba domin abin da ya zo cikin sahihu bukari ya ka sai maka a sahihu akan shiru to bukari ake nufi idan musulun ne sai an ce sahihu musulun sai ya hada da sunansa mudafun wa mudafun ilai idan musulun ne kadai sai an faɗi suna a ce sahihu musulun amma ka ce a sahihu kawai to ana nufin bukari aka ce sahihaini to ana nufin bukari da musulun ka gane ai amma sauran sai akwai kowanne da ake inke da ake masa bukari ana ce masa a sahihu kawai musulun ana cewa sahihu musulun hakim ana cewa mustadrak ahmad ibn hanbal shi ma mustadrak ka gane ai shi kuma abu dauda ana cewa sunanu abi dauda shi ma turmi za ta sunanu turmi kowa da sunanu ibnu maja waɗannan guda ku sunan ake ce musu sunanu turmuzi sunanu abi dauda sunanu ibnu maja ina ina sai kuma annasai shi ma sunanun nasa'i amma waɗannan saboda sun fi inganci sai a ce sahihu a ce kuma sahihu muslim to annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da zuwa sahihu bukhari lalle cewa shi manzo Allah alaihi salatu wa salamu kala ya ce inna bilalan yunadi bilaili lalle shi bilal yana kira ne da daddare fa kulu ku ci washrabu ku sha hatta yunadiya ibnu ummi makatumi har sai ladanin nan ibn umu makatum ya yi kiran sallah sannan za ku daina yin sahur domin alfijir ya hudu wa fi ruwayati cikin wata ruwayar maza Allah ta kane ibn ummi makatumi rajulan a'ama shi ibn ummi makatumi ya kasance mutum ne wanda yake a'ama makahu shine wanda aka saukar da suratul a'ama a dalilin a basa wa tawalla an ja'ahu al'a'ama to shi ne wannan al'a'ama ɗin muhajiri ne yana cikin asabiqun al-awwaluna fil islam ibn ummu makatum kuma yayi hijira zuwa madina ya zama ladanin manzo Allah a madina to sai manzo Allah ce ibn ummu makatum mutum ne wanda yake makahu la yunadi baya kiran sallah hatta yuqala lahu asbahata asbahata har sai an ce masa kawayi gari kawayi gari kamar mu ana ce gari ya waye gari ya waye ko a ce alfijir ya hudo tunda shi ba gari yake ba to idan ka ji ibnu makatumi ya yi kiran sallah to lokacin sallar asuba ya yi alfijir ya hudo domin shi sai an ce masa alfijir ya hudo sannan yake yin kiran sallah menene albisadi imamu bisadi babadahu yace wannan kauli na karshe na imamu bisadi dabadahu ahlul mazhabi bi sudus to ahlul mazhabi ma'abota mazhabobi dabadahu sun tsara ma'anar wannan hadisi bi sudusi da abin nan sudusin dare na ƙarshe ina fata an gani shine asbata asbata wal azanu to alhamdulillah sai mu tashi kiran sallah ina ne askari kawai na nawa Dari da ashirin da nawa? To ina za mu tashi, dari da ashirin da hudu. ويضم إلى البر الشعير الشعير شين نائب الفائل والسلط والألس كما يعطف أكل ويضم الشعير أنا تالو الشعير نوع الكمان شعير والسلط ده نوع سلط والألس ده ألس ديك أنا تالو تستابس إلى البر زواج الكما ديك نوع إلى الكما sai dai wani mai manyan ƙwaya wani mai matsakaicin ƙwaya wani mai ƙananan ƙwaya a sha'iru da asultu da al'alas duka nau'i ne na alkama saboda haka idan ka noma su a lokaci ɗaya to za ka taro su gaba ɗaya lissafin su yake nufi za ka tara lissafin su ilal buri zuwa ga alkama gaba ɗaya in sun kai wusuki biyar to zakka ta waje ba a cikin wannan abin da ka noma wa yukhraju min kulli ana fitarwa daga kowanne jinsi da hisabi da irin lissafin sannan ushiri ko kuma nisful ushiri idan ka yi wahala wajen shayar da gonar ka gane yayi ana taro lissafin ne ka samu wancan buhu biyu sha'ir ka samu asutu buhu biyu ka samu alatu buhu biyu nawa buhu shida ka samu albur ko alƙamu duka sunanta ne in ka hada ba zama buhu takwas ba to kaga ai ya kai misali to amma wajen cirewa kowanne ka bada ushiri a cikin gurru ka bada ɗaya bisa goma a sha'iru ma ka bada ɗaya bisa gomansa a sultu ma ka bada ɗaya bisa gomansa al'alasu ma ka bada ɗaya bisa gomansa idan kai wannan yayi ka gane yayi sai kuma hanya ta biyu da ake cirewa a matsakaici a cikin waɗannan nau'o'in idan akwai matsakaici wanda ba shi ya fi kowanne tsada ba ba shi ya fi kowanne araha ba matsakaici to in ka bayar gaba ɗaya zakar waɗanta a cikinsa ka ba da ushirin ma ya yi yake kalkaɗani kamar masu kwanso ka gane ai masu kwanso su wane ne kamar wake to in ka zo jinsin wake da falin wake da jan wake da ɗan arba'in da dukkan nau'o'insa in ka noma shi a lokaci guda to shi ma za ka haɗa lissafinsa gaba ɗaya da jan da falin da ɗan arba'in ɗin in ya kai wusuki biyar abin da ka samu to za ka ba da ushiri a cikin kowanne jinsi ko a cikin kowanne nau'i da ke lafi zuratu da saɓanin dawa ita ce azura wal urdu da shinkafa wal dukuri da gero wannan kowanne zaman kansa yake ba a haɗa wannan da wancan a lissafi idan ka noma dawa buhu biyar ka samu gero buhu biyar ka samu shinkafa buhu biyar ka samu wake buhu biyar ka samu alkama buhu biyar ka samu masara buhu biyar in haɗa ya kai nawa eh to gaba ɗaya babu zakka a ciki tunda kowanne bai kai lissafi kowanne jinsinsa daban ne mustaƙillan ne yana sakaddamta zaman kansa yake kowanne sai ya kai lissafi sannan za a cire masa zakka ba a tara wannan da wancan ba a tara dawa da gero ko da a gona da yawanci ba gona da ake noma su an shuka gero sai a zo a gitta dawa wataƙila ma har a sa wake to kowanne ko a gona da ya kai kowanne zaman kansa yake sai ya kai misali sannan zakka take wajaba ce fa yajibu zakka yana wajaba fil hadd cikin kwaya bi yubtihi daga bushewarsa sai ya bushe zakka take wajaba in ya bushe kaga alamar ya nuna kenan ya kai to a lokacin zakka ta wajaba amma fa ba ta zama wajibi kuma a bayar ba dan ba za ka ba da shi a zangarniya ba ba a ba da zakkar dami ba a ba da zakkar cikakken hatsi wanda ba a sheke an raba shi da ƙaiƙayin ba ana magana lokacin da kake wajaba kana wajaba ne daga wannan ƙwayar ta bushe amma Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasabihi ba yawma yubsihi ba ka gane ta wajaba daban kuma lokacin bayarwa daban wa fi tamri haka nan ai fa tajibu fi tamri zakka tana wajaba a cikin dibino bizawiha daga tabura da buratta shine harbawa shi ba sai ya nuna ba asali ba kore ba ne ɗan lokacin da ya bayyana, to daga ya harba ya yi jaja-jaja ko ya yi ruwan ɗorawa-ɗorawa, to zakka ta waje ba, amma ba za a bayar ba sai ya nuna. Wato kazu yau wa kaji ba, ana karɓar zakkar dibino ba da tasfiya, ko bayan ya nuna wal jazazi kuma an yanki. bayan ya nuna an yanko to ana ba da zakka min ainihi daga ainihin abin da aka tsinka la tujzu qimatu qimar abin da aka tsinko na dibino ko inabi ko zatun baya isarwa ka ce ayi lissafi ka samu buhu goma na dibino misali zakkarsa ushiri ba buhu ɗaya ba ka ce to ayi kuɗin buhu ɗaya sai ka ɗauki kuɗin ka je ka ba wa miskinai ko ka samu wani geranka wanda yake daidai da kimar buhun dibino shi ne kima ko ka samu wani, wani sutura ko wani akuyarka ko dabbarka ka ce shi za ka bayar daidai kuɗin wannan dibinon da ka tsinka wannan baya isuwa in ka bayar baka ba da zakka ba kai baka yi sadaka ba kai baka yi zakka ba saboda kima ba ta isuwa min ainihi yace maka ana bayarwa ne daga ainihin abin da ka tsinka haka amfanin gona ainihin abin da ka girba ya kai zakar shi za ka cire ka bayar ba za ka ba da wani abu a matsayin kimarsa ba kana jayyira abin da ka samu din nan kyakkyawa ne dibinan ko ƙwayar auraji an ko mummuna ne haka nan dai abin da Allah ya baka shi zaka bayar jayyir shi ne mai kyau radi'an kuma mummuna to kuma wani iri ka tsinka ko ka girba inda ya kai zakka haka zaka bayar yanda Allah ya baka shi fa in jita ma'ata wa tasawaya idan rabi'u da jayidu suka haɗu a gona ɗaya wa tasawaya kuma suka daidaita wani bangaren dibinan bai yi kyau ba ko ruwa bai ishe shi ba ko kilinsa bai yi kyau ba ko kuma tsutsa ta ci wani bangaren kuma ya yi kyau aka samu jayidu da rabi'u to fa min kullum bi hisabi in ka haɗa lissafin su gaba ɗaya da kyakkyawa da mummunan in dai sun kai lissafi to kowanne za ka ware shi daban ka cire masa ushirinsa da hisabi da irin lissafin a kyakkyawan ka ba da ushiri ka gane a mummunan ka ba da ushiri kamar misali ka samu jayidu buhu goma ka samu radi'u buhu goma ka ga ushirinsu ba buhu biyu ba to a cikin wannan kyakkyawan sai ka ba da buhu ɗaya shine ushirinsa a cikin mummunan ma ka ba da buhu ɗaya shine ushirinsa in kuma gaba ɗaya buhu biyar biyar ka samu a cikin jayyir ka samu buhu biyar a cikin rabi'u ka samu buhu biyar to sai ka bada rabin buhu a cikin jayyidu ka bada rabin buhu a cikin rabi'u kowanne ka cire masa ushirinsa wannan fa idan ya zama tasawaya sun daidaita wa in tafawata in sun tsere wa juna wani ya fi wani yawa kamar kyakkyawan ne mai yawa mummunan kaɗan ne ko mummunan ne kaɗan kyakkyawan da yawa to fa zahiru kauli marin jayi dai annahu ka halika haka nan duk kankantar sa kaba da ushirin sa shi shi ma wancan duk yawan sa kaba da ushirin sa ba ba shi kenan ba wannan shine kauli na zahiri marin jayi wakila amma a wani kauli aka ce a'a al aqallu mafi kankantar tabi'u ya bi mai yawa idan jayidu ne ya fi yawa to shi kenan a cikinsa za ka bada wannan ushirin idan kuma rabi'u ne ya fi yawa to a cikinsa za ka bada ushirin a wannan ƙauli na biyu kenan wa minar mutanawwi'i daga cikin dabinai masu nau'i nau'i mabambanta to alwasadu zai cire zakka ne daga matsakaici dukkan su kyawawa ne babu mummuna ba lutsus a taci ba wanda ya yi ruwa-ruwa ba wanda ya yi bauri kowanne yadda ake sansa yadda jinsinsa yake haka ya samu ka gane eh to amma dijina ai nau'i nau'i ne ka san ya fi nau'i goma sai iya wanda ka gani ko a nan ƙasar dijina da ake kawo ai za ga daban-daban ne ko balantana an kashe gani zai wani agadar ɗin nan balantana ka je ƙasashen larabawa sai ka je maka an kaje kantin dibino za a ga ya fi nau'i talatin kowanne kuma daban ne to in an samu irin wannan almutanawwi sai a ba da alwasadu nau'i wanda yake matsakaici wanda ba shi ya fi tsada ba ba shi ya fi araha ba idan a gonar taka nau'i daban-daban ne kuma ka tsinka sun kai wusuki sun kai wusuki biyar shine misali to sai ka duba matsakaici a ciki sai ka ba da ushir to alhamdulillah sai me na'am Na? amma ai suna tasa wanda wanda suke ci ba yawwa kuma suna kiyasi duk don ni kaza zai buhu kaza in dai manoman asali ne suna ai suna kiyasi dibino ma ba ana karza don sa ba to ai suna yin kiyasi don ni kaza shi zai yi buhu kaza to a lokacin za su yi kiyasa in an sussuke an sheke abin da muka samu nan zai kai buhu kaza to a nan dole ne ai suna sussuka wanda za su ci aiki da wanda za su kai kasuwa su sayar samu kuɗi to dole su sussuka wanda za su cire zakka zai gaya maka a ƙarshe ba a ba da shi a cikin zangarniya ko kuma a cikin ƙaiƙayi har sai an sheke ya zama tsaba in aka yi kiyasi tun da sun sani abin da suka samu ya kai misali ko bai kai ba to sai su sussuke tare da wanda za su ci su sussuke har da wanda za su bada zakka sai ne a karabul masali shafi na nawa shafi na talatin da biyar to ina ne to muna cikin wa kuriha wa salatu ala ga'ibin da yin sallah ga mutumin da baya nan ba a gida ya rasu ba kuma ba a kawo gawarsa ba ita ce salatul gaiba a mazhabar malikiya makaruhi ne imam mali ya faɗi dalilansa cewa manzo Allah bai taɓa yi wa wani ba sai na jafi shi kaɗai kuma shi manzo Allah ka sani kashi fi ne ana masa wahayi dan a ranar da najashi ya rasu shi ya sanarwa sahabbai cewa yau na ja shi yaron kuma ba waya aka bugo masa daga habasha da yace ku tashi mu sallace shi ya fita da su ma bayan gari ba a masallaci ba a filin idi kuma ba alƙibla ya fuskanta ba sai ya fuskanci habasha kaga shi yana gani kenan yawwa kaga yayi daban da sauran mutane sannan kuma da kafin najashi ya rasu da bayan najashi sahabbansa da yawa wasu sun rasu a tafiye tafiye na kasuwanci yana rayu bai ce mu zo mu sallaci wani sahabi na ya rasu ba bai taɓa yi wa wani ba sai shi na jashi shi kaɗai saboda haka imam mali yake wannan kususiya ce da wata maziya da falala da Allah ya yi wa najashi daga Allah ya sallace shi daga Madina shi yana ƙasar Habasha saboda haka yake makaruhi ne a yi salatul ga'ib saboda na farko dai akwai abu biyu a baya mun karanta cewa ba a maimaita ko kai da zaka sallace shi a gashuwa ya mutu a wani gari can ba a sallace shi ba in kai a nan ba da zama maimai ba in kuma kai ka fara yi daga bugo maka ya kace yanzu yanzu wani ya rasu kace ku tashi mu sallace shi can ba za su sallace shi ba in suka yi ba su maimaita ba to kaga an yi abin da ba a so kenan saboda haka a malikiya zai makaruhi ne salatul gari in an yi ba ce an aikata haramu ba duk wanda zai yi ka bar shi yayi amma dai yayi makaruhi sai me na'am wai gun ne ban gani ba fa ba mu yi tsallake ba ko to na gani wata iyinu kabrin da shafe kabari da laka a inu ba laka ba ko kalakata ni min nari to kalakata hun min ini to ta iyinu shine shafe kabari da tabo kamar yadda ake shafe ake shafan tsoro ko garu in ka tura masa iya ƙasar ƙabarinsa ka yayyafa masa ruwa shi kenan amma a kwaɓa ƙasa a zo a lele ƙabari wannan makaruhi ne au ne au duhu ko kuma shafa masa farar ƙasa bayan an yi lelayar ma kamar da ake yi wa cikin so ɗaki kuma zo kamar fenci dai a yanzu a shafa masa farar ƙasa makaruhi ne da yi masa rubutu kan ƙabarin a zai a zana wane dan wane ya mutu dan kaza ga watan kaza makaruhi ne wa binahu alai da yin gini a kansa a kai a jera bulalluka a gine su alaihi yake ba haulahu ba makaruhi ne au au tahwizun ko kuma a tsare wannan kabarin hauzi da arabin a wata ƙasa mubahatin a bar halattawa ba ƙasar maimako a kai shi makabarta sai aka kai shi wata gona ta daban ko a gida aka ware wani guri amma gurin halaliyar wanda ya binne shi ne ba ta wani ce ba da izinin sai dai ya binne masa gawa ba kwata ya yi a wajen wani ba ƙasa ce mubaha to wannan makaruhi ne amma idan kwata yi fa kaga ya zama ya tashi daga kuriha ya koma haruma bila mubahati shi ma ba ta da alfahari ba ba wai dan alfahari ne yake mu gawar mu ba za mu kasa makabarta ba dawai mu ta sarakuna ce ko ta shehunai ko ta manyan malamai ta fi ƙarfin makabarta saboda haka a kawo ta nan abin ne in ba wannan to makaruhi ne duk da haka amma in akwai alfahari to ya tashi daga sarhanci ya koma haramci yawa yawa yake wai wai wa illa haruma yawa idan ƙasan nan ba halaliyar wanda ya binne ba ce ka gane ai mai binnewar fa ba shi mamacin ba shi mamaci ko gidansa ne ko ɗakinsa ne in ya mutu yanzu ai na magada ne ko to kar ka binne wa magada gawa a halaliyarsu yi mana kai ɗin idan ka mallaki gurin halaliyar ka ne kace a kawo shi nan naka ne a binne kayi makaruni amma idan ɗakin magada ne ko zauren magada ka binne musu gawa ba da izininsu ba ko ta ubansu ce ka aikata haramun kuma ka zalunce su ya wataƙila wani yana da buƙatar ya sa matarsa a ɗaki ka zo ka sa masa gawa ka ka haramta masa to in aka saba wancan ya zama haramun wa mashiyun alaihi haka nan da yin tafiya alaihi ko akan kabari in kana idan ya zama mai tozo a salmu mai filo ba tozo ba in ya sa sabin shi ne gunki wannan kuma filin ne idan kabarin yana da tudu shi ne musallama ka taka kai a wajen wucewa ka taka kabari ka wuce mashin yace tafiya ba wai tsayuwa ba ba zama ba ko hanya ce ta kawo ka in dai ka san wannan mutum ne a kwance ga alama na an ɗaga ƙasar to ka taka ka wuce makaruhi amma fa ya zama musallama amma in suka yi shi lebur suka shafe kaga kai ma baka san kabari bane yau dan ka taka ko ko ka sani in ka taka babu laifi tunda ba su nuna alamar cewa kabari bane wa dariqu ko da kuma wato yin hanya dunahu koma bayansa in kana musallaman wa dariqu dunahu da tafarki dunahu ko wato akwai hanya dunahu ba tare da ya taka kabarin ba shine ma'anar mashirin alayhi in kana musallaman in yana da tudu wa dariqu kuma hanyar wucewa dunahu koma bayan kabarin shi ba kabarin bane hanya ba kan hanya aka zo aka binne masa ba yadda zai wuce sai ya taka wannan ya zama an binne masa akan hanyarsa ba laifi ko mintuninsa ya taka ya wuce tunda bayan da zai amma akwai wata hanya dunahu koma bayan kabarin nan to in ya taka kabarin ya wuce yayi makaruni wata gasilu man fuqida ko aksaru min sulusihi wata gasilu da wankan gawan man fuqida aksaru wanda aka rasa mafi yawa min sulusihi daga ɗaya bisa ukun jikinsa gawa ne kawai aka samu iya cinya daga cinya har zuwa tafin kafa kaga ai bata kai ai bata wuce sulusi ba abinda aka rasa ya wuce sulusi balantana hannu guda ɗaya ko kafa iya gwiwa a ce za a yi wanka a sallaci wannan gabar makaruhi ne a malikiya sai an samu aksarul jasadi mafi yawan jiki an samu sulusani ko salatatu arba'il jasad to wannan sai a wanke shi a sallace shi babu karanci amma a wanki wanda aka rasa aka samu mafi yawa min sulufi daga sulusin jikinsa makaruhi ne wa salatu alai da ya masa sallah ma wanda aka rasa mafi yawa daga sulusinsa yi masa sallah ma makaruhi ne wankan sallah ne makaruhi ne a yi masa sallah ma makaruhi ne kamar lan sahilla kamar lam yastahilla sarikan kamar idan ya zama bai faɗo duniya sarikan yana mai kururuwa ba ya zama an haife shi da rai amma da yi kuka ba sai ya mutu ko da ya yi atishawa ko ya yi hamma sai ya koma ko ya yi fitsari sai ya koma to bakaruhi ne a masa wanka a masa sallah hukuncin su ɗaya da bari to alhamdulillah to yawa ga saura yace walau ta harraka ko da ya motsa shi shi wannan jaririn da ya koma bai yi kuka ba au bala ko yayi fitsari au a dasa ko ya ci shawa in lam tu haqqaqa hayatu in dai ba hakikance rayuwarsa ba shi ne kuka shi ne rayuwa in ya faɗo ya wannan inya inya ɗin shi ne alamar ya zo da rayuwa dan ya yi fitsari ko ya yi atishawa ko ya yi motsi ya motsa yatsa ko hannu wannan duka ba za a wanke shi ba ba za a mana sallah to alhamdulillah a to akwai saura dai wa wuriya ah to shikenan wata ni duhu ne shine sabon zance to alhamdulillah sai mu tashi wata ni duhu sai mu shafi na nawa shafi na saba'in da shafi na saba'in da biyu wa urshittu an lela mun waka da ba'adihin daga shashin maluma تنحى عن القديه ولا ترده ومن أوليته حسنا فزده فتكفى من عدوك كل قيد ذاك العدو فلا تسده تنحى كنيسانتا in aka ce naha ko ya nisanta ta naha ka nisanta an yi ga wani mummunan ɗabi'a wala turidu kar ma ka life shi ai utruku bil kulliya in mai sharri ka bar mugun aiki kwata kwata kar ma ka nufe shi ko a ranka ya zama kai duk halittar Allah kana nufin alheri gare ka ko ba ka da kana nufin ina ma Allah zai hole maka ka kyautata mata wa man aulaitahu hasanan duk wanda ka jibinta masa kyakkyawa to fazilu ka ƙara masa ba dai ka rage ko ka munana ba duk wanda ka saba bashi alheri to ka yi ƙoƙari idan ka samu ƙari shi ma ka ƙara masa da shari ya ce ne to shi ne fazilu ma'a ɗaitahu yawwa ka ƙara masa ma'a ɗaitahu ko kuma hasanar ɗin nan shine ma a daitahu a wata nuska yana cewa man audaitahu khairan duk wanda ka jibinta masa alheri shine hasana abu mai kyau to fa zidu ka kara masa matukar kana da iko to idan kana wannan a rayuwarka ba ka nufin kowa da sharri kuma kana yi wa mutane alheri da ƙari ta tukufa min aduwika kulla kaidi ta tukufa da sannin za a isar maka kulla kaidi duk wani makirci da kai min aduwika na abokin gabanka ba sai ka tsaya neman wani dafa'i ko neman wani kariya na abokin gaba ba sai ya zama zuciyarka tana da kyau baka nufin kowa da sharri sai dai alheri to wannan kadai babban dafa'i ne da za a isar maka sharrin dukkan wani abokin gaba sai yace idza kada al'azu idan maki yayi maka kaidi fala ta kidu kai karka masa kaidi ka gane ai idan maki ya maka kaidi bi ma'ana ya cutar da kai ko ko ya maka sharri to kai lokacin da kake da iko na yi masa sharri ko kaidi fala ta kidu karka masa kaidi in ka dau wannan a rayuwarka to ba wanda ya isa ya cutar da kai da wani kaidi ko hasada ko makirci duk ba zai tasiri a kanka wa ulshitu alayla mun wani baiti bi shekil amidi abil fatih busti baiti da na shek al'amid abin fatil buki rahimahullah yana cewa ne zul'akali la ya sulmu min jahili zul'akali ma'abocin hankali yana nufin malami a gunsu suka ce maka mai hankali shine malami in dai mutum malami ne to la ya sulmu ba zai taɓa kubuta ba min jahili daga sharrin jahili kana malami na Allah kuma ka ce wai ba za a zage ka ba ba za a gaya maka bakar magana ba ba za a cutar da kai ba a sai dai in baka zama na Allah ba domin shi malami zul aqali la yasulamu baya taba kubuta min jahili daga sharrin jahili yasumuhu yana kwankwada masa zulman zalunci ai mun san yasumuna su su al'azabi zabiwa abuna ahum ko yasumuna su al'azabi yana kwankwada masa zulman zalunci wa inatan da kuma kangara to sai yace fali yakattari silma lalle ne bil aqali nan malami ya nemi sulhu da zaman lafiya da jahilin nan ala halbi akan yakarsa ka ce za ka yi faɗa da jahili ko sai ka rama abin da ya ma ko sai ka wanke kanka daga sharrin da ya maka duk wannan ba matsayinka ba ne kai ka wuce wannan ka nemi sulhu shi ne asilma ko zaman lafiya ala harbi abu sa yaƙi da shi wani yalzamin insata lalle zul akalin nan yalzamin insata ya lazamci yin shuru insata yin shuru al'alifu lil ishba'i insata ne asali wannan na farko insata din nan irin na irin na farkon ne al'insata insata ka gane ai sai ya kawo saboda waka can ya ce wa ina ta nan ma yace insata to wannan alifin na ƙarshe insata yace maka lil ishba'i domin kosarwa ne saboda waka ne ai in hamala idan jahilin nan ya kawo masa hali wata hal jahilu jahilin nan yayi kururuwa shi ne kishiyar insat idan aka ce an sit ka yi shiru ba al'insat yi shiru kenan in shi jahili ya ɗaga murya saha ya yi ihu a kanka to fale zinul aƙil sukut shi malami mai hankali ya lazamci shiru ko a gaban ka zai zo yana nuna ka da yatsa yana zagin ka yana cin mutuncinka to abin da ake nema gare ka al'insat wanda zinul insata insat shi ne fale zinul aƙilu a sukut wala yuqabiluhu kar ya fuskance shi da irin daga muryar da yake masa li'anna jawab al-ahmad domin amsa wa wawa shine as-sukutu shu al-ahmaq wawa in yazo yana maka wauta to kar kar ka bashi amsa kar kalama duk abin da yake gaya maka amsa sa shine as-sukut shine jawabul ahmaq amsar wawa shine as-sukutu shu idan ka biye mana kai ma ka zama jahili yawwa ka zo bakin gaba in ka tanka da kai da shi kun yi tangaran kuma mutane laifinka za su gani shi dama jahili ne za ka za ka duba malam wane wai ya biye wa wane wane kuma haka za ka yi mutane sa wada yanzu wane har ya kai ma matsayin da za a tanka masa zargin kanka zai da gaba ɗaya laifin naka ne yanzu kamar wane wai ya tsaya yana biye wa wane wane da kowa ya san shi baya da cikakken hankali kowa ya san matsayinsa din ne yasa zai tsaya da kulawa ne ba za a ga laifin shi ya fara ba kai da ka tanka din laifin dukkan ka zai damu to jawabin ka kawai shine shiru to alhamdulillah Allahu la yadi kafi na nawa yo buwa duk da ko ba shafi na nawa babu wannan shafin da yake ka samu shafi na nawa? wani sa littafi to wannan ne ya koyi annahu ruwadi shafi na ɗari da nawa to ina za mu tashi تمرين نبيو أدخل على كل جملة من الجمل الآتية فعلا كشكاد واني فعلي أبسال قوة جملة لكتين جملة ولي ما تزوى كسان فعلي من أفعال الاستمرار daga fi'ilolin nan wanda suke zarcewa shine fi'ili budari allazi yufidu al-istimrara ba istifa'i tare da cikawanta جميعها غبا دين فعل الاستمرار وشكون اخر الاسم sai kai wasalin ƙarshen sunan wal khabari da kuma labari ina fata an gane misra albaji muqaffala ne misra albaji almisra'ani shine kaulaye guda biyu na kofa kamar kofofin masallacin na ai ba guda ɗaya bane ko mai guda biyu ne za kamar kofar shago a kamo wannan a kamo wannan a hada a kulle to guda ɗaya shine misra'u yanda su misra'ani to a nan ya shafe nunun saboda mudafun ne mudafun idan tasniya ya zo a matsayin mudafun to ana shafe masa nunun shi yasa kamar masu cewa raka'atan al-fajr wannan wannan kuskure ne raka'atan al-fajr eh saboda in kace raka'atan to bai kamata kuma ka kawo muzafu ilayhi sai ka ce sallaitu raka'ataini wannan zaka sa nuni amma in tasniya yazo a muzafu ka sa masa muzafun ilai to zaka cire wannan nu'ara sai ka ce raka'atan al-fajr da yawa zaka ji har a bakin wasu malamai raka'ata min fajr to wannan kuskure ne wannan nunu din ba za ka sa ta ba salatu raka'a ko a risala din an kawo raka'atal fajr ba ba ka an ce baka raka'atal fajr ba duk littafin fiqh ana cire nunu din saboda me ya zo ne a mudafun an sa masa mudafun ilai to a kaida dole a cire wannan nunu din amma in yazo shine mudafun ilai wannan shikenan babu matsala ka gane ai kamar kace babul masjidai kofar masallatai guda biyu ko ra'aitul masjidai kaga shi al masjidai ya zama mafulin bihi mansubun to wannan za ka sa masa nuni amma in yazo a mudafun ana cire nun in shi yasa ne yake maka misra'al babi saboda mudafun ne wa mudafun ilai bai sai misra'ali ba Misra albab a ƙaurayen ƙofar nan guda biyu, muƙaffala ni ababen kullewa ne su su Kaga nan ya sa maka nu'aran ta siniyar muƙaffala ni. Ko? To idan za ka sa filin istimrar, sai ka sai la ya zalu misra albabi muƙaffalai ni. Dole can zai zama muƙaffalai ni saboda ta ana masa fata a ne da kuma muƙaffalaini ya zama khabarun ne mazala ta gane ai kamar kanan lahu gafurar rahima ya gama aikin kana take ko sunanta zai yi rufuwa sai ka bar shi a misra'a din dama shine alamar rufuwa ga alif nan na tasniya to amma muƙaffalanin nan za ka cire alif din na ƙarshe ka sa ya'un shine alamar fata'a na labarin mazala ma zala misra albabi muqaffalaini eh yasa ya kawo maka a tamri a tamrini da tasniya dan ka gane yaya ake gina ta a suna musanna na biyu yace almuhsinu abuka ya kawo maka mubtada da labari almuhsinu mai kyautata wannan abuka babanka ne to in ka ce ma zala almuhsinu sai ka ce a baka wannan wautin zai tashi ya koma fata domin asma'ul kamtati ne wanda ake mata rufu'a da wau ake mata fata'a da alif ake mata kisra da ya ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika abuka abaka abika wannan wau da fata'a da ya shine alamar li'irabi in ya zo a matsayin rufu'a sai ka sa masa wau in ya sa an ya zo a matsayin fata ka sa masa alif in ya zo a matsayin kisra ka sa masa ya to a nan tun da labarin mazala ko ma bariha ko ma fati'a ka gane ai ko manfakka yana aikin kana ne yana yi wa mugdada rufu'a ya yi wa labari fata'a to fata'ar abuka zai zama a baka ma zalal muhsinu a baka ko ma fati'al muhsinu a baka ko manfakkal muhsinu a baka na uku shine ne al'ummalu ma'aikata na gwamnati ko na kamfani mu'addiluna sun muta'addilun ba sa zuwa aiki wato sun yi yajin aiki a gane abinda baya aiki in mota zai sai a ce ta'aqqalatis sayyara mota ta daina aiki ta lalace aka ji qur'ani ce maka wazirin mu'addalatin wa qasrin mashidi dir rijiya duk irin kenan mu'akkala wanda babu ruwa a ciki ba ta aiki to aka ta al'umalu mu'addiluna ma'aikata sun yajin aiki ba sa zuwa wajen aiki kenan to idan ka sa ma zala sai ka ce ma zala al'ummalu mu'attilina domin mu'attiluna jam'ul muzakkar salimi ne wanda ake masa rufu'a da waw ake masa fata'a da ya ake masa kisra da ya saboda haka sai ka ce ma zala al'ummalu mu'attilin ma'aikata ba su gushe ba suna yajin aiki al'umma hatu uwaye mata shafiqatun masu tausayi ne uwaye mata shafiqatu daga ashafaqu tausayi ko shafiqu mai tausayi to jam'in mata ne shafiqatu masu tausayi ne to idan ka sa ma zala ko ma fati'a ko ma bariha sai ka ce ma zalatul ummahatu shafiqatin domin jam'ul mu'annas salimi ne wanda ake masa rufu'a da kisra kamar khalaqallahu samawati السماء آية سليمة بقولي خلق في في ماضي الله فاعل مرفوع السماوات منصوب به مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع المؤنث السالم kaga ne ai baya daukan fata saboda jami'i na mata yi to sai ka ta ma zalal ummahatu shafiqati wannan kisiran da kai wa ta'un din shine alamar fata'a na maf'ul ko ko na na kabaru ma zala as-sadaqatu nafi'atun sadaqa nafi'atun mai amfani ce to in ka sa ma zala ko ma fatiha ko ma bariha sai ka ce ma zalati sadaqatu nafi'atan domin nafi'atan shine kabaru ma zala sai ka ce as-suqu muzdahimatun as-suqu kasuwa muzdahimatun sai cunkoso da cikar mutane to sai ka ce ma zalati suku muzdahimatan shine kabaru ma zalatan din nan to alhamdulillah sai ne to shafi na lawa marabu lil marhalati sanawiyya الله الواضح في قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية شافي لنا dari da talatin da takwas da ina ne ikitiralu jawabin sharɗin bilfa'i da ɗanyuwar jawabin sharaɗi da harafin fa al'amsaratun misalce-misalce man sa'atil khairu man ba harfi sharɗin ba ne a nan ba bayaniya ba ce sharɗiya ce duk wanda ya yi aiki cikin alheri fasa'ayuhu mashkurun to wannan aiki nasa abun godiya ne to sa'ayuhu mashkurun shine jawabu shar'i sai aka gwama shi shine iktirani aka gwama jawabu shar'i jawabin sharadin man sai aka gwama shi bil fa'ida harafin fa aka ce fasa'ayuhu mashkurun na biyu inna in hayyaka ahadun idan wani mutum ya gaishe ka bitahiyatin da wata gaisuwa to fa hayyihi ka gaishe shi bi ahsana minha da mafi kyawu daga gare ta qur'ani ma ba ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu kaga fa yace ba wahayyu ba ba hayyu kawai ba idza shi ma harafin sharadi ne ai man shi ma harafin sharadi ne inda ya kawo anan shi ma harfu sharadi ne in hayyaka abin bi tahiyya in wani mutum ya gaishe ka da wata gaisuwa to fa hayyihi bi ahsana minha ka gaishe shi da mafi kyau daga wancan maka wa idza hutu bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha man afsha sirra siddiq duk wanda ya tona asirin aboki falaysa bi amin wannan ba amintacce bane asali laysa bi amin shine jawabin sharri amma sai aka yi ikitara ne aka gwama shi da harafin nan na ba falaysa bi amin in asaita amri idan ka saba wa umarni na falanta nala mahabbati ba za ka taba samun kaunata ba shi ma lanta nala ne sai sa fayyata falanta nala mahabbati saboda in a shartiya inna hadha misru al-yawma ko inna habat in idan dai misru kasar misra nahabat ta zagura ta samu ci gaba al-yawma a yau faqad nahadat min qablu ai ta taba zagura tun kafin yau tun a zamanin baya birnin da akwai shi tun zamanin fir'auna da musa har aka zo zamanin amrubun al'ad a zamanin khalifa umar ya sake gina shi gini na biyu shi ne wai kasan misrawa ne suka yi na hau luwatsu in na hadar misru al yau in har misra ta zagura ta samu ci gaba a yau to faƙad na hadat min qablu hakika ai ta samu ci gaba dama tun kafin yau dama al'adar ta ne kenan kaga an sa fa'ul faƙad na hadat in tajtahid in kai kokari to fa ma uqsiru fi mukafatika ba zan takaita ba cikin yi maka sakayya mukafa'a kenan ma uqsiru ne amma sai ce fa ma uqsiru fi mukafatika man ya ta'ati sigarihi duk wanda yayi wahala a cikin kuruciyarsa wajen neman ilimi ko wajen neman karatu ko wajen sana'a to fa sa yastarihu fi kibarihi da sannu zai samu hutu cikin manyantarsa inda yi kasala ba bai yi ganda ba a kuruciya ya yi wahala wajen neman ilimi ko neman arziki to insha Allah kuma fa sa yastarihu fi kibarihi kaga nan ma ya sa fa'ul man zalaman nasa duk wanda ya zalunci mutane to fa sofa yadda mu da sannu zai yi nadama in bai yi a duniya ba to labudda sai yayi nadama a lahira inda ɗabi'arsa ko al'adarsa zaluntar mutane to alhamdulillah yawanci ma tun a duniya Allah yake nuna wa azzalimi iyakarsa ya zama abin tausayi sai ne bil usuli shafi na nawa attasul jami'u lil usul to ina za mu tashi muna cikin kitabu dahara shafi na ɗari da ashirin da shida za mu tashi albabu saminu babi na takwas a cikin kitabu ɗahara fitta ya muni haka ne a cikin bayanin taimama ya maka lamba ta ɗaya ke huwa lugatan alƙasudu abinda ake nufi da taimama shine nufi a luga kenan idan ka ce a tayammumu shine alƙasudu kamar a cikin alƙur'ani inda Allah ce wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna tayammamu yace ai akwai inda yake fa tayammamu sa'idan tayyiba ko wa ku nufi guri mai tsarki shi ma can nufin ake nufi idan ba ku samu ruwan alwala ba falam tajidu ma'an to fa tayammamu ku nufi sa'idan guri tayyiban mai tsarki shine daga nan aka samo masa suna daga alqasudu da Allah ta wala ta yamma bulkadisa min tunfiqun kar ku nufi mummuna daga wanda za ku bayar saboda Allah wa fihi fusulun salasa a cikin wannan babi na takwas akwai fasaloli guda uku wa katima da kuma katima guda daya al-fasalul awwal fasali na farko fi aslihi zai bayan cikin asalin taimama ina fata an gane asalin taimama fil waqa'il lati li ajliha shuri'at tayammum asalin abubuwan da suka faru a zamanin manzo Allah wanda a dalilin su ne aka shar'anta yin taimama anna Aisha ta qalat an wata daga nana Aisha ta ce karajina ma rasulillahi mun fita bulaguro tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Madina fi ba'di asfari cikin shashin tafiye-tafiyensa hatta idza kunna bil baida'i har yayin da muka kasance a daji na baida'u makanun qurba makkata wani gune kusa da makka an yi nisa da madina bai wuta gango ɗaya a shiga makka ba shine baida aw bi zatil jaysh ko kuma a'a mun kasance ne a wani guda ake masa zatul jaysh shi kuma mawdu'un bainan makkata wal madina shi kuma a tsakiya yake an balo makka da an balo madina an yi labin makka to audin shakku min rawi kenan yace in kada ikidulli sai wani dab'i nawa abun wuya na duwatsu na ado shine ikidu habbaza ikidu fi idadin wa fakari anta fihi yatimatul asma'u dune hamziya imam bukhari abun wuya nawa sai ya tsinke daga wuya na fa aqaman nasu sai mutane suka tashi ko fa'atan nasu to fa kama rasulullahi manzo sallama sai ya tsaya alal timasi abu sa nemo shi kilar juwara kun falta mi sunura iltimasi kamar addalabu ne da na shafu ya ce ya rasulullahi abun adona ya faɗi manzo Allah ya ce to a je a nemo shi a yada zango a tsakiyar hanya manzo Allah ya ce a zauna sai an nemo shi wa aqaman nasu ma'ahu mutane duk suka tsaya tare da shi kowa ya yada zango walai su alama'i kuma ba su zamanto a gurin da ruwa yake ba a ka'idar duk inda kaga laraba sun ajiye shi zangon tafiya to akwai wata rijiya a gurin ko wani kogi ko wani tafki ba a yada zango a gurin da babu ruwa saboda za a sha a shayar da dabbobi abin hawa kuma a yi guziri na ruwan sha in za a tafi tun a jahiliya haka ne ba a yada zango a gurin da babu ruwa to kuma a nan mutane duk suka yada zango wale su alama'i ba su kasance a gurin da ruwa yake ba wale sa ma'ahun ma'au kuma babu ruwa a tare da su su kansu a cikin tarkacensu ba ruwan kuma inda suka inda suka zauna babu ruwa fa atan nasu ila abi bakari sai sahabbai suka zo wajen sayyidina abubakar za su kawo masa kalan yarsa fa kawo suka ce ala tara ila ma sana'at aishatu ya abubakar ba ka ganin abin da aisha ta aikata a ƙamar da rasulillahi ta tsaye da manzala sallallahu sallama wa dinnasi ma'ahu ta tsaye da mutane tare da shi wale su alama in ba su zamanto a gurin da ruwa yake ba wale sa ma'ahu ma'un kuma babu ruwa a tare da su na abubakar ya ɓaci fa da abubakar sai za abubakar ya zo hemar manzan Allah inda matarsa Aisha take wa rasulullahi sallama tace manzala sallama wabi'un ra'asahu ala fakizi ya ɗora kansa a kan cinyata, ƙadina mu har ya riga ya yi bacci. Ya da zango ne na ba shiri, nan da nan an kafa masa hema, har ya shiga ya tura aje a nemo abun wuyan. Ita tana zaune shi kuma ya ɗora kansa a kan cinyata yana hutawa yana bacci. Shi zana abubakar saboda fushi ma ko sallama bai ba, kawai ya faɗo cikin hema, ya tarar da manzo Allah ya ɗora kansa a kan cinyar yarsa kuma kadina mai yayi bacci faƙala sai yake wa aisha habasti rasulallahi kin tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa nasa da mutane wale su alama in basu zamanto a gurin da ruwa yake ba wale sa ma'ahum ma'u kuma babu ruwa a tare da su ƙala ta ce fa'ata bani abubakar ya ji daɗi da ya samu manzo Allah bacci yake ba zai hana shi ya mata faɗa ta ce abubakar babana fa'ata bani ya zarge ni wa ƙala ma sha Allahu an ya ƙula ya faɗi iya abin da Allah ya so ya faɗa tunda yarsa ce ya zage ta yadda yake so ya gaya mata baƙaƙen maganganu tunda shi kaga dole laifin zai shafe shi ana ganin yarsa ce ta jawo mutane wannan halin da ake ciki wa ja'ala ya da'an ya duqulu fi biyadihi fi khasirati sai ya kasance yana suka da hannunsa fi khasirati ga kwankwaso na ka gane ai a faɗan da yake mata yana zungurar saboda ransa ya ɓaci fala ya muna uni mina ta haruki ta ce ba abin da ya hana nuna motsa ko na zabura in an soke ka da ɗan yatsa ai za ka zabura ta ce ba abin da ya hana nuna yi motsi illa makanu rasulillahi sai a dalilin mazaunin maza sallama alafa ce zai akan cinyana in na yi motsi mai ƙarfi zan yanke masa bacci kuma zai farka fanama rasulullahi manzo sallama ya ta yin baccinsa hatta asuba har sai da gari ya waye alfijir ya hudo ala gari ma in ba tare da ruwa ba ba ruwan wanka ga mai janaba ba ruwan alwala ga mai yin alwala fa anzalallahu ayatat tayammum a dalilin wannan Allah ya saukar da ayat tayammama shine fa tayammamu sai da ya ayyuhal ladzina amanu ko idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum hal hal hal hal hal zuwa gaba أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا ku nufi guri mai tsarki ku yi taimama to alhamdulillah sai mu raba biyu yana da tsawo hadisin mun zo Allah ya mu gobe sai mu karasa zuwa fasalin fatiha da salatul fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله rabu malam gila lafiya ya himma assalamu alaikum masha Allah malam mar kana gari gila lafiya alaikum awal alai mahmud gila lafiya alai abdu barka da zuwa malam mun gode mun da an kawo nono Allah ya saka mun gode Allah ya saka da alai ballo assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum